الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na irshadu salik ila ashrafil masalik na ashaykh abdurrahman ibn muhammad ibn askarin al-baghdadiyul maliki allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin fasali wanda yake bayani dangane da wato mutumin da ba zai iya yin sallah a tsaye ba to hukuncinsa mun tattauna a kai har zuwa ƙarshen fasali a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan fasali na gaba na'am
ويجمع بين العشاءين للمطر أو الوحل مع الظلمة في مساجد الجماعات للمنفرد في بيته أو مسجده أو مسجده نعم فصل rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala fil jam'i wanda yake bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da haɗa tsakankanin magarba da isha'i wato wannan jam'i wanda malam ya ƙulla fasali a kai zai tattauna ne kan abin da ya shafi jam'i tsakankanin magarba da isha'i ba jam'i wanda ake ce da shi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ko jam'i suri wanda muka sani a cikin littattafai na malikiya wanda ya shafi az-zuhur da la'asar da magarba da isha'i a zai tattauna ne akan abin da ya shafi sallar magariba da isha'i yanda mai sallah zai hada tsakankaninsu saboda wata larura da ta afku wa yajma'u bainal isha'aini lil madar aw al wahli ma'a zulma fi masajidil jama'at wa yajma'u al musalli wato musulmi wanda zai yi sallah yana haɗa bainal isha'aini tsakankanin magariba da isha'i lilmatsari saboda ruwan sama idan ya zamanto ruwan sama ya keci yana zuba kamar da bakin ƙwarya yana ta zuba ra ana ta ruwan sama daf da faɗawar rana to shi kenan ya halitta idan aka shiga masallaci a wannan lokaci limami ya ce wa 'yan uwa waɗanda zai yi musu sallah ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauƙi a cikin addini na musulunci yanzu zancen a ce a yi magariba a hutayen an jima a dawo a yi isha'i bai taso ba yanzu za a tsaya kowa a sallame shi idan ya fita ya fita daga masallaci kuma sai da asuba idan da mai rai za a dawo a yi sallar asuba za a haɗa tsakankanin magariba da isha immalil maɓari almutawakka'i nuzuluhu almadaru almutawakka'u nuzuluhu ko kuma a'a allazi tawakka'a nuzuluhu imma wanda ake tunanin afkuwar ruwan sama irin gari ya gama a lokacin tsakiyar damuna malka malka ana cikin ruwa kuma gashi gabaki ɗaya gabas ta yi duhu baki kirin wannan hadiri din idan ya kece da ruwa ba a san ba lokacin tsayawar shi to a wannan lokacin shugaba na musulmi limami yana cewa to yan uwa za mu za mu hada tsakankanin magarba da isha'i saboda kowa ya tafi gida ya huta saboda wannan ruwan idan aka fara ba a san ba lokacin karshen shi an gane ko ko kuma ruwan da ana cikin yin shi ma to yanzu ya halitta a hada tsakankanin magarba da isha'i saboda ruwan sama awil wahali ko kuma bayan an gama ruwan sama an kafe amma kuma akwai alwahal caɓi laka wanda take mai tsanani garin gari ne dama wanda yake na bakar ƙasa wanda idan kana tafiya in dai ba an karewa kai ba salallabiya za ta iya ɗaga ka ta kwashe ka ta zubar da kai a ƙas sannan kuma za ka je ka ka dawo daga masallaci jikinka ga baki ɗayan shi ya lalace ko da salallabiya ba ta maka aiki ba to takalminka da wandonka da rigarka din yawanci sun yi dauɗa saboda wannan laka ɗin da ka bi ta yi ta caccaɓu maka a jikin tufafinka to wannan shi ma saboda larura ga shana cikin alɗin laka gari ne wanda yake na bakar ƙasa sannan kuma a zulma gashi an yi dogon kufir kuma lokacin wata ya shiga duhu ana cikin duhu to yanzu a wannan lokacin shi ma ya halatta a yi a haɗa tsakankanin magariba da isha'i saboda wannan matsala ɗin guda biyu saboda matsalar caɓi da kuma matsalar duhun dare da ake ciki idan ya haɗu sai ya zamanto ya bada wato larura ce wanda take mai girma za ta iya bayar da ayi wato sallah a lokaci daya ta magarba da isha'i a yi su jam'i amma wannan za a yi su ne fi masajidil jama'ati wato a cikin masallatan da jama'a suke tattaruwa saboda su bayar da sallah ta farilla a ciki a guraren da ya zamanto masallatai ne wanda aka gina su dama saboda 'yan unguwa su zo su su yi sallah ta farilla a ciki to a wannan gurin ne ake irin wannan jami'i din ya ce lalmunfaridu fi baitihi ya ce a'a ta'ala lallazi yusalli munfaridan fi baitihi banda wanda zai yi sallah shi kadai a cikin gidan shi kana zaune a gidanka za ka yi sallar magariba kaga hadiri ya dirka ko to ba za ka ce ba to bari ka yi maza maza ka yi magarba da isha'i a lokaci ɗaya saboda su wannan dalilin da yasa aka halitta musu saboda kada zuwa da zawar ta yi yawa sannan kuma watakila idan mutum ya yi sallar magarba in ya fita ba lalle ba ne ana cikin wannan ruwa ya dawo sallar isha'i shi ku ana so a ce bayan allah sun samu farala ta jam'i yanda suka yi magarba tare da limami su yi isha'i tare da limami za a rubuta musu ladan tamkar sun yi kiyamun rabin dare kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kwadaitar kan abin da ya shafi halartar sallar isha'i cikin jami dukkan wanda ya sallaci sallar isha'i tare da limami tamkar ya yi ƙiyamun leli ne ta rabin dare to da haka saboda wannan ya sa wannan su aka musu rangwame za su tsaya su yi sallar isha'i a lokacin bayan sun gama magarba mu ba amma mutumin da yake shi kaɗai ne a cikin gidan shi ya sallar magarba shi kaɗai to lada iya ba buƙatar a ce sai ya yi jami a wannan lokacin saboda shi shi kaɗai ne baya buƙatar wani sannan kuma watakila a cikin ɗakin nashi yana zaune a wannan lokacin in ma yana kallon tv in ma yana wani karatun shi in ma yana waɗansu uzurrukan shi lokacin sallar isha'in zai yi ba tare da ya sake ya fita ya sake fita ba ya sake alwala watakila da alwallarsa kawai tashi ne zai yi sallah don haka almunfardu fi baitihi wannan shi ba shar'anta mai baye jam'i ya haɗa tsakankanin magarba da isha saboda ruwan sama ko kuma saboda laka tare da duhu na'am au masjidihi yace lal munfaridu fi masjidihi yace haka nan kuma ba shar'anta yin jam'i ba tsakankanin magarba da isha'i ga wanda zai yi sallah shi kadai a cikin masallacinsa za akwai masallatan da za ga cewa masallaci ne su fesal na waɗansu daga cikin bayan Allah irin masallatai waɗanda suke cikin waɗansu daga cikin ma'aikatoti za kai dai shuhul ba za ka shiga ba ka yi sallah a wannan gurin da misali yanzu a gidan firife ka je ka ce ka shiga ka yi sallah ai akwai masallaci na zu ka ce to ai masallaci na kowa na kowa ne ka ce ni ma zan wani yi sallah wani ya mare ka ba sai tashin wajen masallacin ku na yara ko ya ka masallacin ku na na yaku bayi nan masallacin na irin naku ne masallacin firebe ka ce wani masallaci na masallaci na kowa ne to banda wannan dai to irin wanda ya zama to masallaci ne special na waɗansu daga cikin mutane to wannan su ma ba za su yi sallah ba su haɗa tsakankanin magarba da isha'i saboda su dama nasu ne da su kaɗai ba sa buƙatar wani ya zo don haka shi yasa ba sa ma yin kiran sallah a gurin kawai lokacin sallah ya da ke waɗanda suke cikin gidan su ne ake so su yi sallah a gurin to ba za su yi jam'i ba su ma saboda ba buƙaci ba waɗansu shigo daga wani guri kawai 'yan cikin gurin kaɗai su kaɗai ne ake buƙatar su yi sallah ko irin masallaci na meri wanda za a gani dai akwai irin masallatai dai wanda za a gansu da ka gansu ma ka san su fesal ne ya ku bayi baya shiga wannan gurin ya je ya ce ya je shi ya yi sallah in ka ga ya ku baya irin wannan gurin to wani dalili ne ta kai shi kuma za a ba shi dama da yi shi ma in ma saboda wata alhurma da ya je da ita idan ya amma in ya sake dawowa wata ran kawai ya ce daga can ma kawai injina na bugo in zo in yi sallar magriba in koma gida ya ce to an amsa je ka ba sai ka yabi magribal a nan je ka duk masallatan nan da ka huce a baya baka tsaya baka yi sallar magriba sai a na furife za ka yi sallar magriba da sauransu dai na'am ويؤخر الأولى ويقدم الأخيرة ويصليان في وسط الوقت wa yu'akhirul ula to yanzu idan rana ta fada da zarar rana ta fada lokacin sallar magarba ya shiga to limami sai ya jinkirta wa yu'akhirus salatal ula limami sai ya jinkirta sallar ta farko din yanzu magarba din yanda ake yin ta a dayan ana yin ta karfe 6 da minti 12 to yanzu sai ya maida ta zuwa karfe 6 da minti 17 a ƙara minti 5 a kai ko a ƙara minti bakwai ko minti takwas wajen zuwa shida da minti ashirin ya jinkirta dai sallah ɗin ta farko gwargwadon ɗan lokaci kaɗan wa yuqaddimul akhirata kuma sai ya gabatar da sallah ɗin ta ƙarshe ma'ana wa yuqaddimus salatal akhira allati hiya al-isha'u wato sai ya gabatar da sallah ɗin ta ƙarshe ita kuma ya yi ta kafin lokacinta wanda ya saba sallatarta a wannan lokacin kafin lokacinta ya shiga a wannan lokacin zai yi ta wato yanzu yadda za a yi shi ne ke ba a gurinki ba ita ba a gurinta ba a tsakiya za a haɗe ita ta farko a matsa ta gaba kaɗan ita kuma ta biyu a janyo ta baya sai ya zamanto sun haɗe a tsakiya wa yusalliyani fi waqti fi wasatil waqt ko wa yusalliyani wato limami yana sallatar waɗannan sallolin guda biyu da magarba da isha'i yana yi wa mamu sallar magarba da isha'i fi wasaɗil waƙaci a tsakiyar lokaci bayan an gama sallar isha'i bayan an gama sallar magarba mubasharatan sai a tashi a yi sallar isha'i ba tare da an ɗauki lokaci ba da yin addu'o'i da sauransu a ana gamawa azkaru ma ba kowanne bane ake zauwa da shi duk wani azkaru wanda yake da tsawo hakuri ake da shi sai bayan an gama ishayin sannan kuma sai a zauna a yi shi an gane ko na'am
يؤذن في الأولى خارج المسجد وهل يؤذن في الأخرى داخله أو خارجه dakhila داخله أو خارجه قولان shikenan yu'adhdhinu fil ula kharij al masjid yu'adhdhinu al mu'adhdhin ladani yana yin kiran sallah fil ula a lokacin sallah ta farko din da zarar rana ta fada to ladani yana yin kiran sallar magriba kharij al masjidi a wajen masallaci ma'ana yana yin kiran sallar magriba da lasabika da amsa kowa zai zai yi kiran sallah a wannan lokacin da zarar rana ta fada shikenan adatan yanda ya saba kiran sallah a wannan lokacin haka zai kiran sallah sai ya ɗauki lasabika ya rangada kiran sallah ya sanar da mutane cewa rana ta fada kuma ana shirye-shiryen za a fara yin sallah a yi sauƙi a shigo masallaci idan aka shigo masallaci to bayan an yi magariba wa hal yu'adhdhinu fil ukhra dakhilahu aw kharijahu qawlani wa hal yu'adhdhinu al mu'adhdhin shin lada ne zai yi kiran sallah fil ukhra a sallar isha'i kafin a yi ta to zai yi kiran sallah ne dakhilahu dakhilahu a cikin masallaci ya yi kiran sallar ba ala sabika ya dan daga murya shi daidai dai gulgudan yanda zai jiyar da waɗanda suke cikin masallaci din aw kharijahu ko ko a'a shi ma idan za a yi kiran sallar isha'i din kiran sallah din nan akwai buƙatar a ce a yi shi da amsa kowa a yi shi da lasabika maulani an yi maganganu guda biyu to amma dai zance mafi inganci wato shine kiran sallah shine ake yin sa na magarba shine ake yin sa kal'ada shine za a yi shi da lasabika amma kiran sallar isha'i za a yi shi bi sautin munkhafidin da murya wanda take ƙasa-ƙasa da murya wanda take ƙasa-ƙasa ba zai yi sa ba da murya wanda take babba ba zai ɗauki ba lasabika ya amfani da ita ba a cikin kiran sallar isha'i zai yi kiran sallar isha'i ne a cikin masallaci kamar yadda wato mai risala ya tabbatar sannan kuma haka a cikin isiya abin yake sannan kuma haka wato mai muktasar khalil Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wafil muktasar azana lil magharibi kal'ada wa akhara qalilan thumma sallaya wila'an aw thumma salliya wila'an wala'an wato sai ya kiran sallah ta magariba shi ladani kamar yanda ya saba yi a al'ada sai kuma sai limami ya jinkirta sallar magariba din lokaci dan kadan sai kuma a sallaci magariba da isha'i ɗin a jerance bayan ya gama sallar magariba kai tsaye ya tashi ya yi sallar isha'i ba tare da an rabe tsakankaninsu ba da azkar wanda suke masu tsawo kawai bayan an gama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya zala jalali wal ikram to daga nan ma idan aka tsaya shikenan limami sai ce to bismillah a daidaita sahu a tada ikama an gane da kyau na'am wa yuqimu lahuma wa la yatanaffalu bainahuma fa in qata fi asna'ihima tamada wa yuqimu lahuma ladani yana tada ikamar sallar magariba sannan kuma yana tada ikama ta sallar isha'i wata tada ikamar ba ta sabkewa wata kowace cin gashin kanta take ba irin kiran sallah ba ne su wajen abin da ya shafi ta da ya kama dukkaninsu za a yi su ne a cikin masallaci kamar yadda ya saba ya al'adance dama wala ya tanaffalu bainahuma wanda ya yi sallah ba zai yi nafila ba tsakankanin magarba da isha'i a wannan lokaci babu zancen yin sallah a wannan lokacin ta nafila dama so ne ake kowa hankalin shi ya koma gida saboda yanzu idan mutum yana cikin masallaci ya tuna akwai wani akwai wani gwalolo na gidan shi wanda bai bude ba kuma gashi ne yanzu za a fara ruwa faka-faka aga in ya ce ya tsaya ya ta wani zancen na filfili da sauransu zai yi sallan ne ba nutsuwa ko kuma yake tunanin cewa akwai wani ɗakin shi ya bude shi bai rufe shi ba gashi yanzu kuma hadiri in aka fara ruwa he shi zai iya bata mashi abubuwa a cikin ɗakin shi da waɗansu abubuwa da wanda wani tunanin shi dama kawai ya gan shi a gida yake so ba zan can a yi nafilfili ba ne a wannan lokacin ba zai yi nafila tsakankanin magariba da isha'i ba fa'inin ƙaba fi asna'ihi ma tamada to fa'inin ƙaba idan ruwan ya zamanto ya yanke kawai an fara ruwa da bakin ƙuriya sha can kuna cikin sallah kawai kaji kik kawai ruwa ya tsaya to idan ya zamanto ruwa ya tsaya ya yanke fi asna'ihima a tsakiyar sallorin ana cikin yin su ko limami ya yi raka'a biyu a sallar magriba ana cikin ta uku kawai aka ji ruwa ya tsaya kik ko kuma an gama ta ɗaya an gama kenan aka ji ruwa ya tsaya kik ko an fara ta biyu kenan aka ji ruwa ya tsaya kik to tamada limami ci gaba zai da yi wa mutane sallah zarcewa zai yi ba zai ce ba to ai dama abin da ake jin tsoro din yanzu ruwa din da ake tsoron kala aje ya hana mu mu hoto yanzu gashi ma ya tsaya shikenan kawai yanzu sai mu haƙura tunda yanzu mun yi sallar magriba kenan sai mu haƙura an jima sai mu sallar isha a inda a tsakiyar damuna ce ai ba a sani ba watakila ba wannan dan kikkin da aka yi kawai dama ce yar kaɗan ta samu ta ku ku gangama al'amuranku ku shiga gida don kuna shiga in ruwan yake ce to watakila sai wajen karfe biyu zai tsaya ɗan haka tamada kenan sai a zarce a ci gaba da wannan ibada ɗin a ci gaba da wannan sallah ɗin kada a ce a fasa saboda ruwa ya yanki na'am wa man adraka thaniyata ma'ahum وقد صلى الأولى وهل يجمع معهم قولان to shikenan wa man adraka thaniyata ma'ahum dukkan wanda ya liskir sallar ta bi tare da su ya zamanto da ya zo shi masallaci shi ana kiran sallah dama kawai a gida ya buga magarba shi to da ya buga magarba shi bayan ya kare sai ji za a yi sallar magarba a cikin masallaci kenan dai da alamu dai kawai magarba da isha ya ce za a hada wa qad sallal ula alhali haƙiƙa ya sallaci magriba imma a gida ne ya sallaci magriba din imma a wani masallaci ne ya sallace ta to ya za a yi wa hal ya jama'u bainahum shin ya halitta a gare shi ya haɗa tsakankanin magriba da isha'i wato yayi jam'in wannan sallar isha'in tare da su ko ku a'a bai halitta ba ƙaulani an yi maganganu guda biyu amma dai kamar yadda ya zo cikin mudawwana abdurrahman dan qasim yace man atal masjida wa qad sallal maghriba fi baitihi fa wajadahum fil isha'i fala ba'sa an yusalliyaha ma'ahu wato dukkan wanda ya zo shi masallaci alhali yayi sallar magriba a gidan shi sai ya same su a cikin masallaci suna sallar isha'i to babu laifi ya sallaci sallar isha'in tare da su na'am mu ci gaba
faslun Mm, aljama'atu sunnatun mu'akkadatun Mm.
wala yu wala yu um wala ya ummu yawwa na'am ولا يؤم إلا مسلم عدل ذكر عالم بما لا تصح الصلاة إلا به Mm.
نعم faslun rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala aljama'atu sunnatun mu'akkadatun wato sallar jam'i yin sallah ta farilla a cikin jam'i ta lokacin nan guda biyar sunnatun mu'akkadatun sunna ce wanda take abal karfafawa sunna ce wanda take mai karfi saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingatacce na abdullahi ɗan umar wanda yana cikin bukhari da muslim wanda Allah ya ce salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi khamsin wa ishirina juz'an wato sallar jama'a sallar jama'a mutum namiji yayi sallah a cikin jam'i to ya fi sama da sallar ɗayan ku shi kaɗai da yanki ashirin da biyar ya yi ta shi kaɗai a gidan shi ko a kasuwa ko a ofis ɗin shi to zai samu yanki ɗai-ɗai-ɗai hal ashirin da biyar wanda ya fi wannan sallar tashi ta shi kaɗai idan ya yi ta a cikin jama'a to shi ne yasa ya ce sunnatun mu'akkadatun sunna ce wanda take abal ƙarfafawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan wato bayin Allah musulmai su dinga halartar sallar jam'i su dinga yin sallah ta farilla a cikin jam'i wala ya ummu illa muslimun adalun zakarun alimun bima la tasihhu salatu illa bihi ba wanda yake yi wa mutane limanci face dai musulmi mutumin da yake arne ne shi a karan kanshi ma sallar shi bata inganta ballantana ya jagoranci waɗansu da haka ba wanda yake yi wa mutane limanci face dai musulmi adalun sannan kuma ya zamanto adali ne mutumin kirki ne ba lalatacce ba ne ba irin mashayi ba ne mashayin giya ko mazinaci ko ɗan luwaɗi ko wani dai wanda yake aikata laifi mai girma daga cikin alkaba'ir zakarun sannan kuma ya zamanto namiji ne ba mace ce ba ce a masallacinku na unguwarku ya zamanto wanda zai yi muku limanci namiji ne kada a saka mace ta zamanto ita ce limamiyar unguwarku ko mun karatunta sai a bata haƙuri a ce in tana da kwai ɗa wanda ya balaga ta bada a matsayin shine limami na unguwa amma ba za ta yi wa mutane limanci ba a ce to ai ita ce ɗiyar limancin ita kaɗai bari a ce to ita in ta bar namiji ita sai ta bada shi sai ya zamanto ya yi wa mutane lima- eh, ya yi wa mutane limanci a unguwa amma a ce a a unguwa ga baki ɗaya a rasa wanda zai jagoranci al'umma sai ya kallafi to sai ya zamanto abin akwai matsala sosai a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan wato dukkan mutanen da suka jibinta wa mace a matsayin ita za ta jagoranci al'amarin su na gama gari al'amari wanda yake gamamme to ba za su rabota ba hadisin abu bakara wanda al'imamul bukhari ya kawo shi cikin littafinsa alimun sannan kuma ya zamanto wannan namijin adalin musulmi din ya zamanto kuma malami ne ya zamanto masani ne bi ma la tasihhu salatu illa bihi ga dukkan abin da sallah ba ta inganta sai da wannan abin amma in ya zamanto musulmi ne mutumin kirki ne namiji ne ba mai ce bace amma kuma sai ya zamanto jahili ne aga ba za ta shi bai ya zamanto shine shugaba na musulmai yayi wa mutane limanci saboda a karan kanshi shi ma sallar shi ma kanshi yana ta baba da ita shi ma bai yarda bai wa kanshi limanci shi kadai ba kullum kokuwar da yake shine ya zo masallaci ana cikin sallah don ya jogana sallar shi da ta wani ko ta samu shiga na'am بالغ بالف- في الفريضة مم.
مميز في النافلة مم.
وكره كون العبد وولد الزنا راتبا to shikenan balighun fil farida sannan kuma hakanan kuma yana da kyau ya zamanto wanda zai yi wa mutane limanci a sallah ta farilla ya zamanto baligi ne ya zamanto baligi ne wanda doka ta fara yin aiki a kan shi saboda idan ya zamanto yaro ne karami wanda bai huce shekara takwas ba shekara bakwai shekara tara wannan ibada ta sallah a haƙƙinsa shi ba wajibi ba ce su kuma garada baligai farilla ce a kansu abin da yake sananne a malikiya ko shine mai nafila zai iya yin koyi ga wanda yake mai farilla amma mai farilla ba zai yi ba koyi ga mai nafila to shi yasa a nan suka ce ya zamanto baligi ne inda a bangaren sallah ta farilla ce ya zamanto baligi ne to amma waɗansu daga cikin malamai waɗanda ba su sharɗanta ba wannan suna ganin cewa in dai a unguwar ya zamanto yaron da bai huce shekara bakwai ba ko shekara takwas ko shekara tara ya zamanto ya fi kowa dacewa da ya yi limanci saboda ya cika sharuɗa na limanci ya fi kowa haddan alƙur'ani mai kyau sannan kuma ya fi kowa sanin hukunce-hukunce na sallah ɗin daga cikin manya ɗin babu laifi ya yi mun sallah saboda yaro da gara abokin tafiyar manya kenan an gane baligun fil farida kuma wannan shine hadisin wato amr ibn salama wanda ya tabbatar a cikin sahihul bukhari mumayyizun fil nafila sannan kuma ana so ya zamanto mumayyiz ne yaro ne wanda yake mai hankali wanda zai iya bambancewa tsakankanin gabas da yamma kudu da arewa yana da kwai masaniya dangane da abin da ya shafi wanda ya bauta wa Allah ta'ala zai samu lada a kai wanda ya saba wa Allah ta'ala Allah idan ya ga dama zai yi mai ukuba wanda ya bata sallah yana cikin sallah da gangan Allah ta'ala zai mai ukuba wanda ya cika sallah Allah zai bashi lada ya zama to mumayyiz ne ya san idan kai aikin kirki zaka samu lada idan kai kishe shi Allah zai rubuta maka laifi to ya zama to irin wannan ne idan zai yi limanci fin nafilati a cikin sallah ta nafila to babu laifi a sallah ta nafila ko cikin irin abin da ya shafi ramadana a bakiya ya zama to an saka yara waɗanda suke mahaddata alkur'ani sababbi wanda ya zama to ana so su zama to sun koyi limanci kafin balaga ta zo musu gadan-gadan a damƙa musu masallatai a hannunsu ya zama to sun iya limanci to sai su dinga yin su taji a ɓangaren abin da ya shafi sallah ta nafila kenan a sallah ta nafila a yi ta saka su a ga yadda za su dinga yin sallah su yi karatu a tsaye su yi ruku'u da yadda za su ɗago da yadda za su yi sujada da sauransu kafin a damƙa musu masallaci ya zamanto sun gogu sun hau teran sun gogu da kyau sun yi wato abin da ake cewa ma'ahadul ali sun yi karatu a teran kenan na'am wa kuriha kaunul ibadi wa waladiz zina ratiban wa kuriha kaunul abdi ratiban an karhanta kasancewar bawa ya zamanto limami na khamsu salawat ya zamanto shine limami na khamsu salawat a unguwar ku wannan makaruhi ne a ce a unguwa wanda yake yi wa mutane limanci ta- na kowace sallah asubahi magar azhur la'asar magriba isha'i bawa ne wannan makaruhi ne hakanan kuma an karhanta wanda zai yi wa mutane limanci ya zamanto ɗan gaban hatiya ne ya zamanto wanda zai yi limanci na khamsu salawat limami na unguwa ya zamanto ba shi da mahaifi wannan shi ma makaruhi ne amma dan irin abin da ya shafi limanci na so ɗaya tal ko so biyar rakan ko wata munasaba ta gama to wannan babu laifi bawa ya zamanto limami a wannan gurin inda aka ga cewa ya fi kowa haddan ƙur'ani to wannan babu laifi ya yi wa mutane limanci wannan shine abin da salim maula Abd- maula abi hudaifa Allah ta'ala ya kare yadda da shi lokacin da suka iso birnin Madina kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama iso kamar yadda hadisin yana cikin sahihu Muslim a sahihu Bukhari to ya kasance yana yi wa sahabbai limanci kafin ma'aiki ya iso haka Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa hakanan kuma ɗan gaban Fatiya shi ma babu laifi don limancin da bai taka kara ya karya ba irin ba na kullum kullum ba ya zo shi kuma ya dace da ya limanci din a babu laifi ya yi wa mutane limanci amma dai saboda in ya zama na hamsu salawati ne za a iya zagi yan unguwar ta dalilin shi a ce da ba ga limamin unguwarsu ma ba a san ba waye uban shi amma duk da haka suke bin sallah to saboda irin waɗannan abubuwan shi yasa wato a shari'a ta musulunci take kawar da irin waɗannan abubuwan daga wanda bai fice zagi ba a wajen waɗansu daga cikin waɗanda ba san kimar ɗan adam ba na'am
wa yustahabbu kaunuhu akmalahum ziyyan Mm.
wa khalaqan fa yukrahu al-aghlafu wal aqda'u wal ashallu wal a'ma to shikenan wa yustahabbu kaunuhu akmalahum ziyyan a wa yustahabbu ana so kaunuhu kasancewar shi wannan limami din ya zamanto akmalahum ziyyan ya fi mamu din nashi cikar ado ga baki ɗaya. duk wanda ya zo shi daga wani guri yana zawa zai iya nuna- nuna limamin kafin a ce wannan shine limanci a gan shi da kaya sun sha kwaɗo da lizami shiga ta kirki ga abaya ga hirami ga zanna ya ɗora daga ka shigo ma ka san cewa wani shine limami ɗin to wani haka ake so an fi son haka idan limami zai tafi masallaci shigar da zai ya zamanto a duk mamudin ko alhaji albarka ya yi shiga wanda take ta alfarma ana ganin shi an san cewa lalle shi ne limami din wannan haka ake so wa khalqan sannan kuma ana so limami din masallaci ya zamanto ya fi mamudin shi cikar halitta ya zamanto ya fi su cikar halitta bangaren abin da ya shafi wato gangan jiki da ka gan shi ma da Allah ya ce wa zadahu basatan fil ilmi wal jism da ka gan shi ma za ka gan shi gashi da babban jiki kuma ya sa kaya kana ganin shi ma za ka ce kai Allahu akbar su wani ya su suka wa kansu tsira to wannan ana so ya zamanto haka amma ba sharadi bane saboda halitta wannan Allah subhanahu wata'ala da shi shine yake halitta sannan kuma shine yake fifita wanda ya ga dama akan waɗanda ya ga dama idan ya zamanto malami Allah ta'ala ya bashi ilimi sannan kuma ya bashi ga- girman jiki ya zamanto ya fi kowa daga cikin mamun shi lafiyar jiki wannan nema ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya wajaba akan wannan malami ɗin ya gode wa Allah ta'ala wannan ni'ima ɗin to amma in ya zamanto malami ga shi da ilimi amma kuma ɗan tsamomo ne ɗan ƙarami ne a cikin li- a cikin mamu ɗin akwai waɗanda sun fi shi girma wanda in sun sa kaya za a ma manta da malam ɗin to amma sai ya zamanto shi malamin haka Allah ya shi wannan babu laifi ya zamanto limanci- limami na'am fa yukrahu al-aghlafu an karhanta al-aghlaf wato loba ya zamanto shine limami na mutane an gane ku makaruhi ne limami ya zaman toloba ne shine wanda baya da sallatu gashi nan shekarar shi 45 amma kuma ba shi da sallatu lokacin da ana sallatu zuwa ya labe a wani guri ana wasa annan shi da yaje ya labe kuma daga ƙarshe kuma shi dai ba a mushi ba har yanzu yana nan amma kuma malami ne to makaruhi ne ya limanci wal aqda'u hakanan kuma makaruhi ne limancin al aqda wanda yake mai yankakkiyar wata gaba daga jikinsa makaruhi ne ya yi wa mutane limanci hannunsa a yanke ne yake ko kafarsa ce aka yake imma ko saboda wani rashin lafiya da ya ko kuma a'a wani wanda ya mai ta'addanci ya cire mai hannunsa to dai falla kowanne dai daga ciki makaruhi ne ya yi limanci to amma da al'aqdau dinnan wal ashallu da kuma mai kambalai wanda yake da shanyayyar wata gaba wanda gashi nan gabar a jikinsa take amma kuma ba ta aiki shine al'ashallu to wannan makaruhi ne shi ma yayi wa mutane lafiyayyu limanci wal a'ma hakanan kuma malam makaho makaho yayi wa mutane limanci wannan shi ma makaruhi ne to amma waɗannan dukkaninsu tun daga al'aqau mai yankakkiyar wata gaba da mai shanyayyar wata gaba da malam makaho wannan kowanne babu karhanci a cikin limancinsu saboda makaho abdullabin ummi maktum ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya saka shi a matsayin wakili nashi a madina sau biyu sannan kuma shi yake yi wa mutane limanci don haka babu laifi ya yi limanci sannan ko mutumin da ya zamanto yana da kai wata yankakkiyar wata gaba daga cikin gababuwansa saboda wata larura da ta sa aka yanke mishi to matukar dai ya cancanci ya yi limanci wannan yankewar ba ta kawa cikas wajen abin da ya shafi limancinsa hakanan kuma wanda yake da kwai shanyayyar gaba wata gabarsa ta tafi saboda waɗansu ayyuka da waɗansu uzurruka to shi ma dai in dai ya cancanci ya yi limancin wannan baya sa wa kima shi ta zubi sai ya zama to ya ci gaba da yi wa mutane limanci na'am
والمتيمم المتوفقين والمسلك والجروح والجروح السائلة بالأصحاء to shikenan wal mutayammimu lil mutawaddiina hakanan kuma makaruhi ne wanda yake da alwala wanda yake da taimama yayi limanci ga waɗanda suke da alwala an zo za a yi sallah kowa daga cikin mamudin kowa yana da alwala amma limami ba shi da kuma aka nemi ruwa kaura dawon bai aka rasa shikenan daga ƙarshe sai abin ya bayar zuwa ga ayi taimama to limami ya taimama to yanzu idan ya taimama in dai akwai na'ibin shi a ciki sai ya cewa na'ibin yawa mutane sallah sai ya shiga shi ma ɗaya daga cikin mamu a wannan rana ko da dai tarihi bai taɓa badawa limami ya yi sallah a bayan wani sai ya haƙuri yau yana ɗaya daga cikin raneku wanda suka ba da cewa shi zai yi sallah a bayan wani saboda dama ba a kullum bane ake kwana a kan gado yanzu yau sai ya kwana a kan gadon kara a matsayin sai ya ce to shi yanzu na'ibin nashi ya koma limamin shi ya koma na'ibin limami din an gane ko yawwara wannan haka ya kamata wazu salatin hakanan kuma wanda yake ma'abocin tasalsuli wanda ya zamanto in ma ko yana da kwai yauyau na hutsari in ma yana da yauyau na iska in ma yana da wato mace tana da kwai yauyau wanda take na jini na cuta to wannan makaruhi ne ya yi wa wanda yake waɗanda suke lafiyayyu limanci makaruhi wanda yake da tatalsuli na bawali ko na iska ya zamanto ya yi wa masu lafiya limanci makaruhi ne wannan warjuruhi sa'ila sannan kuma hakanan dukkan wanda yake da kwai raunannuka wanda yake da wanda yake da kwai raunannuka wanda yana da kuraje a jikinsa wanda suke ta zubar da mugunya ko suke ta zubar da ruwa to wannan shi ma makaruhi ne yayi wa lil asihai yayi wa lafiyayyu limanci wannan makaruhi ne mutumin da yana da kuraje a jikinsa sannan kuma kurajen nan din sun cika da ruwa da mugunya da sulkawabin jini da mugunya wani gurin za a ga cewa jini ne a jikin da sauransu to wannan makaruhi ne ya yi wa mutane waɗanda suke lafiyayyu limanci shikenan sai a bashi haƙuri inda liman ne na unguwa sai a ce to ma liman tun da yanzu kuna ɗauke da wannan larura ɗin allah ya ba ku lafiya kenan za ku iya tsayawa in ma a sahu na ƙarshe a cikin masallaci in kuka zo ku shikenan sai ku yi sallar ku a nan ku wakilta wani daga cikin yan uwa wanda zai dinga yi mana sallah har allah ya ba ku lafiya na'am وبدوي للحاضرين ومسافر للمقيمين to shikenan wa badawiyyun lil hadirin hakanan kuma an karhanta limancin dan karkara dan karkara yayi wa yan binni limanci saboda shi dan karkara wata kila can karkara kawai karatu yanda ya gana ma yake to ya shigo cikin gari ya zama to limami kuma kai tsaye wannan shi ma makaruhi ne amma in ya kwambi ya sha miyar birni shi ma ya koma dan birni din to kun babu laifi karatun shi ya dan gyaru shikenan to sai a nada shi a matsayin limami amma daga zawon shi daga ƙauye ya zo shi a sa shi wannan sai waɗansu ce to da ma malam wanda ake cewa malami ne ashe shi kawai haka ne karatun nashi wannan ya karatun jarida a kasa ganewa karatun yanda yake saboda dan birni shi ya ji karatun wancan malamin ya ji karatun wancan malamin ya ji karatun wancan malamin to sai ya zama to ya rena wannan malamin to amma da ya zo shi daga karkara sai aka ce to malam ku ya haƙuri za ku ɗauki hutu na limanci tsawon sati uku yanzu za ku sha jalmiya da sauransu kuma za a raka ku studio ya ce me studio ya kasa wadda shi ba ce a can ne gurin yadda za ka yi karatu ne da kuma iyakacin gwalgwada yadda ya kamata dai da sauransu da abubuwan da ya kamata a ce kun sani kafin ku yi limanci a nan saboda yanzu za ku iya korewa al'umma idan ka ce za ka musu limanci da sauransu dai a mai bayani shi kenan a kan hita ya sha jalmiya ya sha ruwa ya sha kaza ya sha kaza nan da 21 mure shi ta dan wanku da kyau ya fara yin karatu mai kyau sosai to kuma sai a saka shi a matsayin limami na'am wa musafirun lil muqimin sannan kuma haka nan makaruhi ne dan bulaguro ya zamanto limami na al muqimin limami na waɗanda suke mazauna a gari idan ya zamanto dan bulaguro ya zo shi to idan aka saka shi a matsayin limami to wannan fa kullun ala sunnati kowa sai ya kasance akan sunnar shi dan bulaguro idan azhur ce idan ya raka'a shi biyu ya sallame to su kuma yan gari sai su tashi su karo raka'a bibiyan su haka ma yake alaihi salatu wassalam ya ga wa yan makka na'am
ولا تقدموا على الحاكم ورجل المنزل إلا بإذنهما نعم wala taqaddumu alal hakimi wa rabbil manzil sannan kuma ba a gabata ba a shiga gaba akan alkali ayi wa alkali limanci ko gwamna ba a shiga ayi mishi limanci wa rabbil manzil da kuma mai gida ba a yin limanci a gaban shi illa bi iznihi ma sai da izininsu idan ka zo ka a matsayin bako za ka je ka masallacin wani malami ka yi sallah to ba ka shishigi da dace ba ka yi shishigi ka ce kai za ka yi limanci ko da limamin saudiya ne kai sai shi limam ya ce a akar makalla bismillah ko kuka kuku da dace da yadda ku limanci mu ai in bukwanan ne muke limannai mu muna limannai sunan mu ba wai limannan ba ku ku ne limannai mu muna ne muna limannai sunan mu to kaga wannan ka girmama shi shikenan shi kuma sai ya zamanto ya maido maka da limancin zuwa gare ka to amma kana zama kai kai limancin naku liman ne muna liman ne fa in bin ma nan ne yake limanci to shi kenan sai sa ya rena ka daga wannan lokacin to amma in ya zamanto ka ba shi haƙƙin shi na matsayin shi ne shugaba na unguwan nan na masallacin nan kuma ya dawo maka da haƙƙin ya ce kai kai ya baka dama to sai kai a wannan lokacin hakanan rabbil manzil mai gida wata munasaba ta hada kun je gidan wani abokinku an yi wata walima to kuma za a yi sallah to ba za ka ce ta wayan uwa a ta da ikama kawai saboda kai ne akar makallawa ka ce kawai mutane manci a'a mai masallaci mai gidan shi zai ce to wani yi mana sallah a in wani yana na aishi kenan kawai shi zai yi sallah mu ada ma yan bi ne mu mu ba liman mai bane to shi kenan shi ya baka izini sai kai limanci na'am
وفي اجتماع الأهل يقدم الأفقه فإن استووا يقدم.
فالأفقه يقدم يقدم الأفقه فإن استووا فالأفضل بالسن والشرف والصباحة وحسن الخلق
to shi kenan wa fi jitima'il ahal to cikin inda waɗanda suka cancanci su yi limanci suka tattara a guri ɗaya ya zamanto kowa ya dace da ya limanci saboda kowa ya san hukunce-hukuncen na sallah to yanzu ya za a yi yuqaddamul afkahu to sai a gabatar da wanda ya fi kowa fahimtar addinin na musulunci shikenan eh kowa ya fahimci yadda ake sallah ya fahimci fiƙihu to amma wanne ya fi fiƙihu a cikinsu sai a ce a ai ba gami ma malam wane ya fi duhu to shi kenan sai a gabatar da shi sai ya shiga gaba yi wa mutane limanci fa'inista wau to idan ya zamanto sun daidaita ya zamanto kowa daga cikinsu faƙihi ne kowanne in ka kawo mashi muhtasar gabaki ɗaya masalolin muhtasar zai iya raba maka su da ka ba tare da ya buɗa maka muhtasar ba ka zo da irshadu salik gabaki ɗaya za ka iya mai tambayoyi cikin irshadu salik ya baka amsa da ka ba tare da ya buɗe irshadu salik ba kowa ka ji garas ne ya rabanto sun daidaita wajen abin da ya shafi fahimtar fiƙihu to fal afdalu bisin to yanzu wanda ya fi shine wanda zai yi wa mutane limanci wanda ya fi dacewa da yi wa mutane limanci shine wanda ya fi sauran shekaru idan ya zamanto an samu ɗaya daga cikinsu matashi ne shekara 35 ɗaya kuma shekara 50 shi kenan mai shekara 50 ya sha ya sha da shekarun shi shekaru sun mai rana a wannan lokaci sai ya zamanto shi ne libabi washarafi da kuma a sharaf ɗaukaka idan ya zamanto da aka zo shi wannan shekarar shi 35 shi ma wannan 35 amma shi wannan inda ya fito asalin shi idan aka bi silsila iyayen shi da kakannin shi har zuwa za su kai ka zuwa ga gidan ma'aiki sharifi ne babban mutum ne to ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma ya ce ala'immatu min quraishi shikenan in dai akwai quraishawa a guri to su ne liman mai shikenan sai ya zamanto shine limami amma in ya zamanto kowa aka ce to kowa ya kawo nasabar shi irin kowa je kawo bakin shi iyakacin ta bakin kakan kakan shi ya san ba ko ina daga nan to kuma ba za a iya bayan hukunci akan cewa kakan shi jikan annabi ne ko ba jikan annabi ba to sai ya zamanto wanne ya fi nasaba wanda take mai kyau wanne ne wanda ya fito daga gida wanda yake babban gida gida na daraja gidan limanci gida na na malumci da sauransu wannan shi za a kalla shine washaraf kenan wasabahati sannan kuma sai ya zamanto in sun yi daidai dama gida ɗaya suka fito daga ciki daga gida ɗaya suka fito to sai a diba a gani kuma wanne ya fi kyawun fuska wanne ya fi kyawun fuska wanda da ka gan shi ma ka san ya fi wancan sakin fuska in bangaren abin da ya shafi ma'amala ce a haɗu sakin fuska da sauransu ba gami ya fi limamin ɗaya ɗaya za ka jan ce kai ina ruwan kam ɗarira wani ai in ka gan shi fuskar shi a sake to kuɗi ne ka ba shi amma malam wani ina ruwan shi shi kwa a kowane lokaci ma shi ba mulmushi ba yake ba ka mishi ba magana ba yana mulmushi za a gani ko dabba ya gani bawan allah za a gani har kamar gaida ta yake to sai a gabatar da wanda yake jin tausayin dabba akan malam kam ɗarira sai a kyale malam abusu sai a je wajen abin da ya shafi asabaha kenan shine kyakkyawan fuska sai a je wajen wanda yake da kwai sakin fuska shimfidar fuska ta fita tabarma wa husnul khuluq sannan kuma sai wajen abin da ya shafi kyawawan halaye idan ya zama mutum yana da kwai kyakkyawan hali to a wannan gurin in ya zama to limamin ɗayan shi kuma fazzan ne galizul kalbi ne to shi ma dai ya sha a nan mai kyakkyawan hala ya ce kai a ce wane ce ar ne ma akwai yawa ne wane wane wa liman wane ba yana gani duk wanda ya limanci in bayanan ya aka zo ai ya kunga butsanci a cikin jama'a zai ta zagin shi zai ta wulakanta shi kai gwanda wane wane ina ruwan shi wani yana nan kima sai iya cewa wani ya limanci kuma a zamana lafiya kai ko da wani zai shiga limanci ya yi ba tare da ya ba shi dama ba ba zai ce mashi komi ba amma malam wani malam gobe da nisa kai akwai matsala to yanzu shi kenan sai a saka shi shi wanda mai kyawawan halaye da na'am fa'in istawau fa bil qur'ati yusri to shi kenan fa'in istawau idan ya zamanto sun daidaita kowa daga cikinsu aka ce a aka ce malam wane ne ko yake son limancin da aka ce a malam wane ban laifi zai iya yin limanci shi ma aka ce to malam wane fa aka ce a shi ma ban laifi zai iya yin limanci kowa dai daga cikinsu ya cancanci ya zama to limami din daga cikinsu ba wani wanda aka faɗa a wajen takarrin shi ya zama to ya samu kashi to yanzu ya za a yi to fa bil qur'ati yanzu sai a kiraye su share daya a tattauna da su a ce wane ka cancanci ka yi limanci kuma shi ma sobanka ya cancanci ya limanci kuma duk waɗansu ma'aunai da za mu yi amfani da su wajen abin da ya shafi auna su ga baki ɗaya mun yi ƙoƙari mun yi amfani da su amma allah bai ƙaddara ba kai ka fi shi nauyi ko shi ya fi ka nauyi yauninku ya zo ɗaya da shi za ka iya yin haƙuri akan ya yi limanci ce a ai tun da aka kai wannan matakin tun daga bara karatun nan da nake kenan diga dan a samu ayi nasara din ne to shi kenan sai a ce to muna zuwa a je a tarra soban shi a ce to wa da kai ma gashi gashi gashi gashi gashi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan ya ce za ka iya yin haƙuri ka bar wasu ban kai da mace to to ai tun baba da ran shi yake ce mini to kal in yarda dai masallacin ne ya kubce daga hannunsu kuma yanzu wannan wasiyar tashi in na yi tuna ta koda ina da niyyar bar mishi dai limancin wanda sai ya zama to gaskiya ni dai a iyakacin so na dai ba zan so ba a ce wannan masallacin ya kubce daga hannunsu ba ba shikenan aka buga aka buga to shikenan kowa bai rabu ko to sai a zo a yi ƙuri'a amma in ya zama to ɗaya daga cikinsu ya ce shi ya haƙura tunda dai kayin ba kayi bane na cikin fili aka mushi kayi ne na shi ya bada saboda abun da dan a gane cewa dai shi din ba kan wallasa ba ce to falla alhamdu sai ɗayan ya yi amma in kowa bai yarda ba suka yi ta sha fa'in ta shahu suka yi mushaha ya zama to kowa ya yi ƙwaburu to yanzu fabil ƙura'aci ƙuri'a za a yi iya ne sai a zo in su biyar ne kawai a rubuta limanci ɗaya a rubuta mamu guda hudu limanci limanci ɗaya to mamu mamu mamu mamu a yi takarra biyar a gulla annaba a cikin hula a ce to kowa zai ɗauki daidai liman ya zuci ya cako da wando ya je ya ɗaya kowa ya ɗauko ya ɗaya ya ce to wanda ya ɗauko ta har ya kawo a gona aka buɗe eh liman wane ya ɗauko mamu shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai zamanto mamu can Allah ya baiwa mai nasara din ma liman ya ɗauko limanci shi kenan yan uwan shi kawai shi kenan sai a yi kabbara alhamdulillah matsayin da ake bukata an dace sauran kuma sun zama tomamu shi kenan haka za a yi ko a yi kuri'a dai kuri'a dai yadda ta kama irin yadda za a yi dai yadda kowa dai zai zama to haƙƙin shi ya bayyana a fili ƙarar ba tare da an yi rikici ba to wannan haka za a yi to sai mu kwana a nan insha Allah a karatu na gaba sai mu tashi daga yuhrimu yuhrimu ba dastuwa isufu wa bihadha alqadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك